إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda cikin kaddarawarsa da kuma amincewarsa ya kaddari haduwarmu a wannan masallaci mai albarka a nan masallacin jibuis a nan yankin north bank garin makodi makurdi ji bahaushe jihar benue din najeriya a muna yi allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a daidai wannan lokaci mai albarka domin gabatar da wannan muhadara wadda bilhakika wannan darasin namu na yau ya zama kamar abin da bahaushe ke kiran shi da ribar kafa domin asali abin da ya kawo mu nan shine gabatar da ta'aziyya na wato rasuwar wa ga mahaifinmu wadda Allah ya mishi rasuwa kwana uku da suka gabata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah kuma ya sa aljanna ta zama koma a gare shi to duba da cewa Allah ya kawo mu wannan gari kuma bilhaƙiƙa mu ɗalibai duk inda muka je mukan yi burin ya zamana kafin ka shiga gari ka fita alal aƙalli ya zamana akwai wanda ya amfana da kai da kalma guda ɗaya ko ya ji ta sabuwa daga bakinka ko kuma wacce ya santa ka tuna masa ita su wannan ya sa ɗazu bayan mun zo sallan juma'a mun yi sallan juma'a a nan masallaci kuma aka ga cewa ya dace kuma ya kamata a ce mu gabatar da darasi tsakanin magariba da isha saboda haka darasinmu na yau ribar kafa ne kuma ba wai dogon shiri ne muka yi darasin tun kafin shigowa ba da haka duk yadda ta zo sai mu yaƙuri mu karɓe ta haka allah madaukakin sarki ya samu dace a darasinmu da za mu gabatar na yi mishi take da ni'matul islam wato ni'imar musulunci addinin musulunci addini ne mai daraja kuma ni'ima ce daga wajen allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi mutum ya mai da shi musulmi duk wanda allah ya yi shi a matsayin musulmi to ya gama nuna masa ƙarshen ni'imar da zai mishi a duniya shine ya zaɓe shi ya yi shi a matsayin musulmi domin idan ka kalli addinin musulunci da yanayin yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara shi da yanayin dokoki da shari'o'in da suke cikin addinin musulunci daga ganin yadda musuluncin yake za ka gane cewa wannan addinin ya fi ƙarfin ƙirƙirar ƙwaƙwalwar ɗan adam ya fi ƙarfin a ce mutum ne ya ƙirƙire shi dole allan da ya halicci mutum ya halicci kwakwalwar mutum da tunanin shi shine ya fi cancanta a ce shine mai addinin da na musulunci wannan yasa musulunci ya zamto zaɓaɓɓen addini a wajen Allah dukkanin annabawan da Allah ya aiko su tun daga kan annabi adam tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa ga kan cikamakon annabawa shugaban manzanni baki daya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin addinin da suka yi gaba ɗaya musulunci allah ya ce inna dini inda allah al-islam iyakar addini a wajen allah shine musulunci addini guda ɗaya da Allah ya yarda da shi shine addinin musulunci duk wani addinin da ba musulunci ba to Allah bai yarda da shi ba kuma idan muka ɗauki sauran addinai da ake bauta ma Allah da su idan muka ɗauki sauran addinan da wasu suke riƙewa idan muka ɗauki yahudawa za su ce manzansu kuma annabinsu shine wa shine annabi Musa idan muka dauki nasara kristoci kenan su kuma da su ce da kai manzansu annabinsu shine annabi Isa alaihi salatu wassalam to amma yadda zaka gane cewa shi musulunci shakundum ne musulunci ya tattaro shi ba yahude ba zai cika ba yahude ba har sai ya kafirce wa manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuma kafirce wa manzancin annabi Isa Kirista ba zai cika Kirista ba sai ya kafirce wa manzancin annabi Musa ya kafirce wa manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma shi musulunci saboda shakundum ne shi musulmi ba zai cika musulmi ba sai ya yadda da manzancin annabi musa sai ya yadda da manzancin annabi isa alaihi wassalatu wassalam saboda haka ashe kenan kaga in ma da gaske kirista annabi isa yake bi in ma da gaske ba yahude annabi musa yake bi to ashe musulunci ya mishi adalci musulunci ya mishi adalci a wajen kirista kana iya zagin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ka zauna a matsayinka na kirista har yanzu a wajenmu mu kuma musulmai in ka zagi annabi isa ka fita musulunci ka fita a wajen bayahude za ka zagi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ka zauna a bayahudan har yanzu sunanka bayahudi amma mu a wajen mun ka zagi annabi musa to ka fita musulunci yau inda mutum zai ce ya yadda da dukkanin annabcin annabawa kaf sai dai bai yadda annabi isa annabin allah ba ne bai cika musulmi ba ya fita musulunci don ka'ida ita ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba a rarrabe tsakanin manzannin allah dole ka hada su dukansu ka yadda da su ka yi imani da su ka amince cewa dukansu manzanni ne daga wajen allah illa iyaka ka'idar allah ita ce idan Allah ya aiko manzo manzon nan yana da'awa yana karantarwa yana wa'azi sai wani manzo ya biyo bayan shi to dokan manzon da ya zo na ƙarshe shari'ansa ta shafe shari'an manzon da ya gabace shi ai kuma wannan abu ne wanda bai saba wa hankali ba yanzu idan ka ɗauki mulkin demokradiyya da muke kai misali wanda yake da tsari da tenuwa shi idan aka ce ga wannan gwamna na benue idan ya ga dama a tenuwansa yana iya ce ya sa kafi kowa ya zauna a gida daga bakwai na dare zuwa bakwai na safe so idan ya gama tenuwansa sai gwamnan da yake bi masa ya taho shi kuma kaga in ya soke wannan kafiyu din ta sauku ko bata sauku ba ta sauku so kaga kenan ashe har a tsari na hankali idan tenuwanka ya kare dokar ka ma ta kare mun fahimta ko saboda haka idan yayi shekaran sa takwas to in ya tashi tafiya tenuwa shi din sa zai tafi sannan kuma zai hada da dukkanin dokokin sa tafi gwamnan da zai maye gurbin sa shi kuma zai zo da nashi sababbin dokokin shi ma kuma idan zamanin sa ya kare ya wuce idan gwamnan da zai biyo masa baya zai zo shi ma zai zo da nashi sababbin dokokin saboda haka wannan ita ce tsarin Allah sunnar Allah in ya aiko manzo to daga ya aiko wani manzo bayan shi kuma tenuwan wannan manzon ya kare dokokinsa ma sun kare saboda haka manzan da ake zamaninsa shine dai manzan da za a yi aiki da dokokinsa shi yasa da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana so ya zama shari'arsa ita ce cikamakon shari'o'in Allah gaba daya sai bai turo wani manzo bayansa ba saboda haka tenuwaship na annabi Musa ya wuce tenuwaship na annabi Isa ya wuce lokacinsa ya kare daga shari'arsa ma ta wuce shari'arsa ta wuce shi yasa a yi a lokacin da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya ɗauko wani kwafi na attaura ya zo yana karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duba ka gani kalli attaura ka gani ganan wasu ayoyinsu ma sun yi kama da ayoyin ƙul'ani yana ta karanta mishi annabi ransa ya ɓaci amma sai da umar bai lura ma ya fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba sai karatu yake ta yi sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya tunkuɗe shi ya ce yaya kana nuna wa mutum abu fuskansa tana ƙara yana ɗaura fuska kana kuma sake nuna mishi sai ɗago ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga alamun ran manzon Allah ya ɓaci sai ce da annabi sallallahu alaihi wasallama yace raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya yace na yadda Allah shine ubangiji na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad shine manzon Allah na yadda musulunci shine addini ban yi ridda ba annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace da shi wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani a wata ruwa ya ce ma wasu ahu illa tibayi inda annabi musa yana raye ba abin da zai tsirata da shi a gaban allah sai ya bi neman biyayya in annabi musa zai dawo to ba zai yi aiki da attauransa ba attauransa ta tashi a aiki in annabi isa zai dawo shi kanshi ba zai yi aiki da linjila bible da ke hannun mutane a yanzu ba ta tashi a aiki zai yi aiki ne da alkur'ani shi yasa in ba na manta ba ibn hajar al-asqalani Allah ya shi rahama a cikin littafin a littafin shi na tamyizu asma'i sahaba ko na makamancin haka da ya zo jero sunayen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sa hadda annabi Isa a ciki saka ce ta yaya annabi isa da ya rigayi manzala sallallahu alaihi wasallam zuwa kuma da ka sa sunansa cikin sahabbansa ba sharadin sahabi shine wanda ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da shi ya kuma mutu akan musulunci ba to yaya aka yi annabi isa ya zama cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuma shi karan kanshi manzo ne shi din mustaqillan bi nafsihi shi kanshi manzo ne mai cin gashin kansa to ya aka yi shi kuma ya zama sahabi ya ce ai dalili shi ai lokacin da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gamu da annabi isa a sama ba ka gaya a wajen annabi isa ya gamu da shi sannan kuma in ya dawo duniya a ƙarshen zamani kafin tashin alkiyama da wace shari'a zai aiki da alkur'ani shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya gamu da shi ya kuma yi imani da shi sannan kuma zai mutu akan musulunci saboda haka dukkanin annabawan Allah nan kam inda za su dawo yanzu to za su yi aiki ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ma annabi Isa da kansa kafin ya bar duniya sai da yi ma mutanensa albishir da isowar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad sai dai albishir yace ina muku albishir akwai wani manzon da zai zo bayana sunan shi Ahmad shine annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama saboda haka addinin musulunci addini ne wanda yake mai girma kuma ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu wata'ala wannan ya sa lokacin da wasu larabawan ƙauye suka zo suka musulunta a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan sun musulunta sai suka zo suna yi ma'anin sallallahu alaihi wasallam gori suna ce mun taimake ka ma mun shiga addininka o ikon Allah kaga dan adam da karfin hali kamar wani ne ya same ka kana cikin bakin talauci abincin da za a ci a daren nan a gidanka babu sai baka kyautan 500 gobe da safe sai gan shi ka ce hin Allah ya taimake ka jiya na karba 500 a wajenka yanzu ka goranta masa din ya baka 500 ka karba to shi ba annabi ya same ku ne cikin duhun kafirci da shirka sai ya tsamo da ku zuwa ga hasken musulunci da tauhidi sai kuma kuke mishi gorin wai mun taimake ka mun karɓi addininka suna faɗin haka sai Allah ya saukar da aya sabuwa fil alida da dumi-duminta Allah ya ce ya munnuna alaika an aslamu to masha Allah jazakallahu khairan Allah ya ce ya munnuna alaika an aslamu Allah ya ce suna maka gori wai dan sun musulunta ma har gora maka suke yi suna goranta maka kawai wai dan sun karɓi musulunci Allah sai ce qul la tamunnu alayya islamukum kace da su kar ku yadda ku goranta mu wani kun musulunta dan kun musulunta har kun yi maka ku amma balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin Allah shine ya cancanci ya goranta muku saboda ya shirya da ku zuwa ga musulunci in dai da gaske musuluncin kuke yi to godiya ya kamata ku yi ma Allah ba ku zo ku yi gori ba yanzu wanda ya dauki kyautan 500 ya baka kana cikin talauci gori zaka masa ka karba 500 a wajensa ko kuma godiya zaka yi shi zaka gode mishi da dukkanin irin kalmomin da zaka iya so Allah ya zabe ka a matsayin musulmi godiya ya kamata ka yi ma Allah ba gori zaka yi ma Allah ba shi yasa kaga irin wannan tunanin irin wannan tunanin yana cikin zukatan da yawa daga cikin musulmai in yana aikin musuluncin ma yakan dauka aikin ma kama alfarma yake yi ma Allah yana dauka kama alfarma yake yi ma Allah kuma in Allah ya baka daman taimakon musulunci na farko in ya baka ilimi kana karantarwa to kar ka ɗauka wai kai ne ka yi ma addinin Allah albarma a'a kai ne Allah ya maka albarma da ya zaɓe ka cikin waɗanda za su taimaka ma addininsa idan kuɗi Allah ya baka to kar ka ɗauka din ka taimaka da dukiyarka wajen ci gaban addinin Allah kar ka ɗauka kai ne ka taimaki addinin Allah a'a Allah ne ya yi maka alfarma din Allah ya ce in ma baka yi ba wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in mulki ne Allah ya baka ka yi amfani da mulkin ka wajen taimakon musulunci to kar ka dauka ka taimaki addini ne ko ka yi ma Allah wata wata gwaninta Allah ka yi kokari Allah ya saka ka alkhairi amma kai ne Allah ya zabe ka daga ga musamman da yawa daga cikin manyan mutane yanzu ka dauki da yawa yawan yan siyasar mu musulmai ba su gane neman da Allah ya musu da musulunci ba su fahimta eh a ga yan siyasa musulmai sun tafi coci a matsayin shi na ɗan siyasa musulmi mai babban sarauta a fadan da musulunci ne ya naɗa ta aka ba shi sarauta babba amma ya je a tara shi a gaban kiristoci ya cire hula bai ma san menene ma'anin cire hulan ba kawai ne ya shiga an ce ya cire hula ya cire hula saboda mai wani yana so ya saje da kiristoci bai gane ni'imar musulunci ba bai gane cewa da Allah ya yi shi musulmi taimakon sai ba bai fahimta ba eh yanzu idan dan siyasa zai taho masallacin juma'a saboda ya dauka zuwa masallacin juma'a ma kaman taimakon Allah yayi so inda ya taho masallacin juma'a inda yanzu gwamna zai yi sallah juma'a mai zuwa zai sallah a masallacin nan to tun yau za a kawo notice ma yan gari ma yan masallaci cewa su shirya mai girma gwamna gobe zai zo yi sallar juma'a a nan masallacin sai an kawo notice saboda haka manya-manyan limaman da suke zama a gaba wanda in sallar liman ta rikice zai jawo su su ci gaba da sallah sai a tare su a mai da su baya da gwamna da mukarabansa su zauna a gaba so in sallar liman ta rikice idan ya jawo shi sai bi shi su fita tare ba to ba haka zai yi ba zai dauka cewa wata ganawa ce za ta bi na musamman kan saboda kan ya ja shi wala shi zai su fita tare saboda bai san da zai yi ba din galibi in ka tare shi kace masa karanta mu suratul fatiha ko fatiha ko kujeran ka sai dai a ɓaci kujeran common fatiha wannan duk da dai a wajen musulmi fatiha ba common bace amma saboda saukinta fatiha ba su iya karatun fatiha ba saboda galibi ba su ɗauka cewa musulunci ni'ima ce da Allah ya yi musu ba su ɗauka haka ba don haka musulunci ni'ima ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa tun kafin Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana noma ana kiwo ana kasuwanci ana neman kuɗi ana komai bayan ya zo ma ya ci gaba da yi ya yi noma ya yi kiwo ya yi kasuwanci duk abin da za a yi ya yi amma ran da Allah ya cika musulunci sai ce to yanzu ne ni'ima ta cika da duk abin da ake yi nan duk ni'ima ba ta gama cika ba sai yaushe ni'ima ta cika sai yanzu da aka gama saukar da musulunci al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah ya ce a yau na cika muku addinin na cika muku ni'imata a gare ku na yarda muku musulunci ya zama shine addinin addinin musulunci addini ne da wanda in ka fahimce shi zaka ga komai nashi da sauki ga kuma tarin falala tarin falala hadisi ya zo a cikin sahih bukhari annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin ku musulmai da ahalul kitabi yahudawa da nasara ya ce kamar mutum ne ya ba da shela kamar kamfani ne aka buɗe sai mai kamfanin ya ba da shela ya ce wane ne zai zunga zuwa mun kamfani aiki daga karfe 8 na safe zuwa karfe 12 na rana salarinsa miliyan ɗaya a wata ya ce sai yahudawa suka ce gamunan sai ce kuma wane ne zai yi min aiki daga sha biyu na rana zuwa karfe hudu na yamma shi ma salarinsa miliyan ɗaya a wata sai nasara kiristoci kenan sai suka ce gamu sai ce wane ne zai yi min aiki daga karfe hudu na yamma zuwa karfe shida na yamma salarinsa miliyan biyu a wata sai ga kunan ku musulmai sai kuka ce ga mu sai waɗancan sai suka fusata suka ce a'a to yaya lokacin aikinmu ya fi tsayi kuma salarinmu ya fi ƙaranci kaga mai aiki daga takwas zuwa sha biyu awa nawa yake aiki kaga tara goma sha ɗaya sha biyu awa hudu mai aiki daga ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe hudu awa nawa shi ma awa hudu amma mai aiki daga hudu zuwa shida fa awa biyu kaga sun yi dublin ɗinsa wajen a time ɗin aikin shi kuma ya yi dublin ɗinsa wajen salari sai suka fusata suka ce yaya mun fi su jimawa wajen aiki kuma salarinsu ya fi namu yawa sai shi wanda ya ɗauke su aikin sai ce alkawarin da muka yi da ku na rage muku wani abu suka ce a yadda kace za ka ba mu biliyan ɗaya ka ba mu baka rage komai ba amma dai bai kamata a ce mun fi su yawan aiki kuma ladansu ya guda mu yawa ba sai ce wannan ganin dama na ne to shi ne ma'ana idan ka ɗauki tsawon lokacin da kiristoci yahudawa da nasara suka ɗauka suna addini da mu kuma lokacin da muka ɗauka muna addini mu da muka zuwa ƙarshen zamani nasu ya guda mu yawa amma addinin mu ya guda su falala kaga wannan ni'ima ce ta Allah ni'ima ce ta musulunci Allah ya ga dama ya zaɓe ka a matsayin musulmi Allah ya zaɓe ka a matsayin musulmi wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu duniya ita Allah yana bayar da ita ma wanda yake so da ba wanda baya so dan ita duniya ba mizanin soyayya ce a wajen Allah ya baka duniya ba sam sam sam eh in Allah ya ga dama wanda ya fi kowa fushi da shi wanda ya fi fushi da shi sama da kowa sai ya ba shi duniya sama da na kowa saboda duniyar ba komai bace a wajen Allah ba wani abu bane don inda duniya tana da wani matsayi a wajen Allah da kafiri bai isa ya ce Allah uku ne kuma ya sha ruwa gurbaɗe ba wallahi bai isa ba bai isa ba don inda duniya tana da matsayi a wajen Allah da rabon duniyar da za a yi gwargwadon imaninka ne gwargwadon dukiyarka gwargwadon imaninka gwargwadon kudinka ai amma saboda duniyan ba ta da matsayi a wajen Allah sai Allah ya ce ma da ba din karin mutane duka su yi ridda su bar musulunci ba da duk wanda ya kafirce sai mu bashi kuɗi saboda ya mori duniya da kyau walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir-rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya sai ce wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin kaga ashe wannan da wannan zaka gane ita duniya ba komai bace amma sai manzo Allah ya ce wala yu'ti dina illa liman yuhibbu Allah bai ba da addini sai ma wanda ya ga dama faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu duk wanda Allah ya bashi addini to ya gama nuna masa kauna da soyayya ya gama nuna mai kauna da soyayya addinin musulunci shine addinin da wanda ya rike shi da ya tafi ala basiratin zai iya kare kansa tun a nan duniya amma duk wani addini da ba musulunci ba ba zai iya kare kanshi ba yanzu idan ka tambayi krista ka ce masa yi maka bayani akan aƙidan trinity of god ba yadda za a yi bayanin ya fita bes zai ce maka allah ɗaya ne kuma uku ne hauku sigo abu ɗaya ne kuma uku ne to ta yaya ta yaya ai ba zai taɓa yiwa ba ba zai yiwu ba idan ka ce da shi wane ne allanka zai ce da kai jesus ne in ka ce da shi waye jesus kuma sai ce maka son of god to ya za a yi haka to yanzu ka kaddara ma jesus in son of god ne misali wani layil matsal ala yanzu kawai dan gwamna shi ma sai zama gwamna kawai sai a ce waye gwamna waye wani sai a ce gwamna ne shi to waye wani kuma sai a ce kuma dan gwamna ne shi waye gwamna wani waye wani dan gwamna ne yaya za a yi haka ai ba zai yi ba ballantana ma ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana Allah bai dacewa da Allah ya ce a ce Allah yana da da sam sam sam sam sam sam ba zai yi ba ba zai yi ba domin shi da ai kai dan adam kai ke bukatan da saboda zaka gajiya kaga wannan kana buƙatar wanda zai taimake ka lokacin da ka tsufa sannan kuma za ka mutu to in ka mutu kuma kana buƙatar wanda zai gaje ka wanda zai maye gurbinka wanda za a dinga ganin shi a tuna cewa o Allah sarki Allah ya kan wani amma shi Allah ba zai mutu ne to tunda ba zai mutu ba bayi da buƙatar magaji ba shi da buƙatar magaji huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim bayi da buƙatar magaji sannan yau inda a ce akwai wani allah koma bayan allah da yake sama da duniyan ba za ta tafi daidai ba duniyan da ba za ta tafi daidai ba a yanzu idan aka ce a benue state na akwai gwamna guda biyu a benue state ya za a yi jihar ta tafi yadda ya dace idan wannan gwamnan ya ce ya ba da project a waje ka za a yi titi a yi kwalta wannan gwamnan zai ce shi bai yadda ba wannan zai ce a nan a yi asibiti wannan zai ce makaranta za a yi a wajen za a samu rudani ba ka ga kano ba har yanzu an kasa nutsuwa saboda suna da sarki biyu har yanzu an kasa nutsuwa eh shi yasa ma Allah da kansa yace qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtaghaw ila dil arshi sabila inda akwai wani Allah kuma bayan Allah da yake sama to da su ma sama da su haura ba za ka gansu a ƙasa ba sama za su haura so shi kenan duk wanda ka ganshi a ƙasa ba Allah bane shi in dai ya rayu a ƙasa to ba Allah bane shi ba Allah bane shi ba yadda zai iya zama Allah ba yadda zai iya zama Allah sannan shi Allah yaya za a yi a ce yana da ɗa kuma bai da mata badi'u samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba Allah ya ce ta yaya zaka ce Allah na da ɗa kuma bayan ba shi da mata a ina aka samu ɗa a ina Allah ya samu ɗaba mata ta ina ake samun ɗaba mata kaga ko wannan ai ba zai yi ba to kai dan adam da kake da nakasa ne kai ke bukatar mata dan ba za ka iya aikin karan kanka komai da komai ba za ka iya ba kana bukatar abincin da za ka ci to za ka fita kasuwa ka je ka nemo to kana bukatar kuma wacce za ta taya ka sarrafa abincin saboda ka in ka fita yau ka nemo na gobe to kafin ka dawo gobe daga nemo na jibi an sarrafa na goben da ka kawo kana bukatar wannan Allah ya halicce ka da sha'awa kana bukatar inda zaka sauke sha'awarka Allah ya halicce ka da rauni kana bukatar wanda zai tallafe ka wanda za ku haɗu ku zama abu guda ɗaya amma Allah fa bai da bukatar wannan ba shi da bukatar wannan don haka ni'imar musulunci ni'ima ce mai girma in Allah ya zaɓe ka a musulmi to ka yi riko da musuluncin nan kam na farko dai ka sani cewa shi musulunci ko kai ba ka yi ba Allah zai kawo waɗanda za su ba mu ga abin da mala'iku suka faɗa ma Allah ba lokacin da ya ce da su inni ja'ilu fil ardi khalifa zan sanya wani wata halitta a bayan ƙasa me suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ashe tinkan ba ma kai ba tinkan a halicci annabi adam ana tasbihi ana gode ma Allah ana sujada ma Allah ana komai ma Allah so yau in mutanen duniya kaf za su ce sun bar addini sun bar bautan Allah ba abin da zai rage Allah ba abin da zai rike Allah shi yasa da kansa ma Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yace in yasha yuzhibukum wa yati bi khalqin jadid Allah in ya ga dama sai tafiyar da ku ya kawo wasu wa ma zalika ala Allah bi aziz a wani wajen yace in yasha yuzhibukum ayyuhan nasu wa yati bi akharin wa kana Allah ala zalika qadira in ya ga dama sai tafiyar da ku ya kawo wasu kuma Allah mai iko ne bisa dukkan haka in ka ce ba za ka yi musulunci ba Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu man yaltadda minkum an dini ya ku waɗanda kuka imani duk wanda a cikin ku yace zai bar addinin sa ya bar musulunci Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumi Allah zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son Allah a'izzatin 'alal kafirina azillatin 'alal mu'minin suna masu kaskantar da kai da tawazu gaban yan uwansu muminai amma a izzatin alal kafirin suna masu nuna izza akan kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi don daga kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'in ba sa shayin zargin mai zargi ba sa tsoron suka mai suka Allah ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala ce ta Allah yake bada ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mayalwacin falala ne Allah mai ilimi ne subhanahu wataala saboda haka musulunci ni'ima ce ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yayi da musulunci Allah ya gaya mana cewa wannan shine karshen ni'iman da Allah ya yi wa mu'mini laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin kafin zuwan manzala sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu'minai suna cikin bata mabayyaniya amma da Allah ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam fa Allah ya ce to Allah ya yi ma mu'minai baiwa Allah ya yi ma mu'minai falala Allah ya yi ma mu'minai ni'ima Allah ya yi musu daraja karshen daraja shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aiko ka ba face dan ya zama rahama ga dukkan talikai baki daya saboda haka musulunci ni'ima ce kuma in ka ɗauki musulunci shine addinin da zaka ga fitira ta hankalin ɗan adam kadai ya yadda musulunci shine addinin gaskiya yanzu ka ɗauki wanda ba musulmi ba zai ce da kai ya yadda zai mutu amma in ya mutu bai da za a tashe shi ba ta ga wannan fatan basira ne in dai baka yadda za a mutu ba in dai baka yadda za a tashi bayan an mutu ba to bai kamata ka yadda ka mutu ba don ka san in ka mutu kan sai yadda aka yi da kai yadda ka san mutuwar ba yadda ka iya da ita haka da ka zo ta ɗauke ka ba yadda ka iya to ya kamata ka gane ba in ka mutu wallahi sai yadda aka yi da kai sai yadda aka yi da kai ashe to in har Allah da ya halicce ka ya gaya maka in ka mutu zai ta da kai to bai kamata ka yi musu ba bai kamata ka musa ba ai duka kafiran ma cewa suke ma hiya illa hayatu na duniya na mutu wa na haya sun yadda za su mutu amma ba su yadda in an mutu wa ma na hannu bima ba'uthin za mu mutu mu rayu a duniya mu mutu suka ce amma in an tashi in an gama mutuwa kan ba wanda zai tada mu ba za mu tashi ba eh shi yasa ai sayyidina ali ma yake cewa walau anna idza mitna bu'ithna lakana al-maut rahata kulli hayy inda a ce in mun mutu walau anna idza mitna turikna da a ce in mun mutu za a bar mu shikenan kawai muna mutuwa shikenan an kyale mu lakana al-maut rahata kulli hayy da duk wani mai rayu in duniya ta masa matsi ta masa daurin tomtom ta masa daurin goro ta masa daurin has sama da kasa da tsakiya ta daure shi da kawai sai ya mutu yace amma walakin na idza mitna bu'ithna sai dai inda matsalan take in mun mutu fa za a tada mu wani su'alu ba'da mu an kulli shay za kuma a tambaye mu a bisa dukkan komai idan ka dauki irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu jahiliya sayyidina umar yana cewa ba wanda zai san kimar musulunci sai wanda ya san illan jahiliya idan ka ɗauki littafin kitabu masailin jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya na sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah idan ka ɗauki wannan littafin kaga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu mutanen jahiliya anan zaka gane wallahi wallahi musulunci ni'ima ce idan ka ɗauki akwai wani cikin sahabi ina yawan manta sunan shi a mala abubakar jabir aljazairi ya kawo kissansa a cikin littafin musu na hadal habib da yi tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam wannan sahabin kafin ya musulunta yana da wani gunki da yake bauta masa kullum in zai fita kasuwa zai ɗauko wannan gunkin sai ya ce sai ya roƙe shi ya masa sujada ya mishi addu'a in ya dawo sai ya zai ce magunkin ga abin da aka samu a samu ta albarka to sai Allah ya albarkace su da wasu ya albarkace shi da 'ya'yansa guda biyu sai su karɓi musulunci da sai karɓi musulunci sai suka rasa yaya za su yi ma babansu wa'azi ta yaya za su tinkare shi su mai wa'azi sai suka yi shawari kan cewa wannan gunkin da yake bauta masa su dauke shi su je su jefar da shi akan bola suka dauki gunkin suka je suka jefar da shi akan bola ya dawo daga kasuwa ya duba sama da ƙasa ba Allah yau Allahnsa ya bata eh hankali ya tashi yana dube dube duk wanda ya gani yana da Allah baka ga Allah na ba Allah ya bata can sai ya ga allansa na kwanci a kan bola sai ya ɗauke shi ga kaɓe mishi jike ce kai haƙuri ban san wanda suka maka haka ba da na san wanda ya maka haka yau da ya gaba shi na kayan kai yanzu musulmi an zage in an zalunce ka sai ka ce allah ya isa to ni shi allansa shi aka zalunta zai ce bawa na ya isa kenan shi yanzu allan shi aka zalunce shi saboda ka yanzu bawan ne yake ba mu allah haƙuri ka yi haƙuri ban san wanda suka maka haka ba da na ɗaukansa ya je jingine sha ɗaki ya wanke shi ya yi masa sujada washe gari bayan ya fita kasuwa suka sake daukan shi suka sake zuwa kan bolan din suka ajiye shi yanzu da ya zo bai gan shi ba kaga ai ya ga inda ya san inda ya gan shi jiya kai tsaye sai ya nufa sai yana zuwa sai ya gan shi a kwance a wajen so rana ta uku da zai fita sai ya dauki takwabi sai ya rataya masa a kafada sai ce duk wanda ya zo zai taba ka ka sare shi mu zo samu gawansa a nan wajen to da suka zo sai suka ɗauki da allan da takwado sai suka samu mushen kare sai suka ɗaure kafan gunkin da kafan mushen karen sai suka jefa a rijiya ya je kan bolancin ya duba bai gani ba yana dube dube har cikin rijiyar nan wanda bola ce kawai ake tarawa kawai sai ga gunkin sanan haɗe da wato kafan kare mushi dila ya zo da waye duk sun yi fitsari a kan shi sai ya tsaya ce kai ilahun tabulu tha'labatu bi ra'sihi yace kai ala qad khaba man balat alaihi tha'alib yace Allah kuma a ce da dila da kuraye da karnuka suna fitsari a kansa yace kai wanda dila ya fitsari a kansa fa ya tabi ya halaka ce kai wallahi kariya kake kai ba Allah bane eh sai ba zama neman gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilin da yasa ya musulunta to yanzu kaga a hankalce ba aya ba hadisi ya gane cewa wannan ba Allah bane to abin da yake so nuna mana shine irin wannan inda jahiliya ba suka fito kenan ba don zuwan musulunci ba da yanzu watakila kana can kana bautan saniya yanzu kana can kana bautan saniya eh kaga yanzu waɗanda bayan musuluncin ma ya zo ni'imar musuluncin bata isa gare su ba suna nan suna bautan wasu abubuwa kuma bayan Allah eh mutum shi zai so saniya da kudinsa ya zo ta haihu bayan ta haihu saniyar ta haihu ya raini 'yar saniyar ta girma uwanta mutu ya ci gaba da bauta ma 'yan akwai waɗanda kwanakin jigan ana yada su a social media wasu indiyawa suna ta kuka allansu ya mutu da ce oh ikon allah sai kuka suke allansu ya mutu allahu akbar mu kuma yanzu kaga mutum ya mutu ma sai mu ce Allah ya ji kan shi to su Allah da zai ji kan wanda ya mutu shi ma ya mutu to kaga in dan uwan ka ya mutu wa zai ji kan shi kenan kaga ba zai yi ba zai yi ba a ce wani koma bayan Allah a ce kana da wani abun bauta koma bayan Allah hankalinka ma ba zai dauka ashe in ka fahimci yadda jahiliya ta fito lai zaka gane musulunci ni'ima ce Allah ya gama maka ni'ima da yi ka a matsayin musulmi ƙarshen darajar da Allah zai yi maka kenan ba wata daraja bayan wannan Allah ya yi ka a matsayin musulmi akwai ruwaya da ake kawowa wallahu a'lamu bi sihhatiha sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana zaune kawai sai fashe da dariya wanda suke tare da shi suka ce ya amirul mu'minin wai kan me yasa kawai kana zaune kawai sai mu ga ka fashe da dariya sai ce abinda nake tunawa shi wata rana a jahiliya aka samu katon dabino dabino buhu guda aka sassaka mutum da dabinon nan aka jingine shi ana zuwa ana bauta mishi a matsayin Allah da dabino an hada mutum da dabino an jingine shi a cikin bango kuma ya zama abin bauta dabinon da ake taune shi a yadda kwallon a tattake shi ana bauta mishi saboda haka wata rana zo za a fita yaƙi sai aka ce towa ya kamata a ba magadi ya kamata a samu mutum mai ƙarfi a ba shi gadi za ka ce ma'umar ɗan khattab kar kai kai gadi saboda kai jarumi ne ba wanda zai zo ya taɓa allah malam radiyallahu ta'ala anhu da yi zagaya ya kewaya ya rasa abinci ba abin da zai taba ba abin da zai sa a baki yunwa ta dabaibaye shi yana zaune kawai sai ya kura Allah da ido yin a ga abinci a gaban sa nan kuma yana fama da yunwa kawai sai fanta da hannun ya cinye da suka dawo ya aka yi ce wallahi ya ji zagayawa ne kawai dawo ya samu an cinye suka zauna ana ta tsitsine ma wanda yi su ma sun je yaƙi sun dawo yunwa ta da baibaye su kafin ka an kare yiwu an yi warwasan allah an cinye shi kuma gobe an samu wani dabinon ba za a sake hada wani allah kuma a bauta mishi gobe an samu dabinon za a sake hada wani allah kuma bauta mishi amma in ka dauki ni'imar musulunci kan kalli tun daga farkon inda ta faro da kan annabi ibrahim falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban da dare ya lullube shi kawai daga ido sai ga tauraro qala hada rabbi sai ya ce yau kan na dace da ubangiji na falamma afala qala la uhibbu al-afilin gari na wayewa ya ga tauraro ya bace yace kai ina allah bai bacewa ba zai yi ba ya ci gaba da faɗi tashi yana neman wane ne Allah shi na gaskiya balan mara alƙamara ba zai ƙala hada rabbi lokacin da ya ga taura wata ta fito sai ce yawwa ga ubangiji na nan balan ma afala wata na wucewa ƙara la illam ya hadi ne rabbi ya ce ka duk yadda aka yi fa ina da ubangijin gaskiya in har ubangiji na nan bai shirya da ni ba la'akunan da min alƙawmi zan zama cikin mutane batattu da gari ya waye falamma ra'a shamsa bazighatan da ya ga rana ta fito ta yi tarwal qala hadha rabbi sai ce wannan shine ubangiji na hadha akbar yace in kungula mari ta fi sonin girma falamma afalat tana bacewa qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun yace ina na barranta daga abin da kuke kuke yin tarayya da shi inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal mushrikeen na fuskantar da fuskata ga wadda ya halicci sammai da kasai na tsaya kyam akan tawhidi ba shirka ni ba na cikin mushrikai wa hajjahu qawmu mutanen sa Allah ya ce suka yi jayayya da shi qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan yace za ku yi jayayya da ni akan Allah bayan Allah ya shirye da ni yace wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a duk abin da kuke ma Allah tarayya nan bana tsoron su sai ubangiji na ya ga dama duk abin da kuke yi na tsafe tsafe da wani ne kaf ba wanda nake tsoro a cikin su kaga wannan ita ce aqida ita ce tauhidi bai kamata musulmi ya ji tsoron matsafi ba kana da tauhidi ka ji tsoron matsafi ko ka ji tsoron mayi wallahi ni kan ne a wajena wanda ka ce mun ka bi ka kiyaye hanyar nan akwai yan kidnapping a wajen zan fi jin tsoro in dawo da baya da ka ce mun akwai maye abu eh dan kidnapping ya fi bani tsoro akan maye a dan kidnapping ba abu tsoro bane amma maye ba ai shi maye matsoraci ne daga cikin tsoronsa shine buya yake yi to matsoraci ne to kare ne cizo ya bi shi zama abin tsoro kare mai cizo ma yake zama abin tsoro Allah ya kyauta duk da kaga wasu mutanen sun tasirantu da wannan tunanin akwai garin da muka je tafsiri da ramadan kusan shekaru biyu ko uku baya aka ce akwai mayu a garin in ce tona ba su kaina da alaran ma da wanda ya tuko mu a mota da wanda muka taho da shi din na ba su duka su cinye washe gari ko aka yi ƙuru-ƙuru aka ci kama ƙil ana jira ga za mu dawo ko ba za mu dawo ba da izinin allah kuma sai ga muduru to babu abin tsoro a tattare shi shi sa annabi ibrahim ma ya ce wa kaifa akhafu ma ashraktum ma tushi ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana annabi ibrahim ya ce ya ya ku ba ku ji tsoron kun yi ma allah shirka ba ku kuma ji tsoron ku ku ba ku ji tsoron kun taba allah ba kun ji tsoron taba ku ai ba zai yi ba ai kai da ka ji tsoron kai da ka taba Allah kai ya kamata ka fujin tsoro kai kamata ka fujin tsoro su saboda ka kaga yanzu idan ka dauko ka debo wannan tarihi zaka ga musulunci ni'ima ce kuma mafi girman wanda ya kowa dacewa da yi godiya akan ni'imar musulunci wallahi ita ce ya mace dalilin da ya sa na kawo mana wannan shine an furu dan mata da yaudarin su cewa musulunci ya cutar da su musulunci ya yaudare su musulunci ya haince su amma in kana neman wadda musulunci ya mai da ita yar gata ita ce mace akwai waɗanda watakila a cikinku daga nan sun taho daga garuruwansu sun zo kasuwanci a nan su nemi kuɗi matansu suna can in ya sha wahala ya sha wahala ya tara sai ya hada ya yi mai sai ya tura mata tana can ita kuma wani ya gangara inugu wani ya gangara ibadan wani ya gangara can kowa an ba zama in ya hada ya hada ya hada sai tattara ya mika mata watakila bai wuce bayan wata uku ya koma gida ya kwana uku ya sake komawa ba to ita mace ai shi yasa lokacin da Allah ya ce ma annabi Adam kaga wannan iblis din inna hadha aduwwun laka wa li zawjika makiyinka ne makiyin matarka ne sai ce fala yukhri jannakuma min aljannati kar ku bari ya fitar da ku daga gidan aljanna sai ce fatashqa kar ku bari ya fitar da ku ku biyun in ya fitar da ku ku biyun kai kadai zaka sha wahala da kamata ya ce fala yukhri jannakuma min aljannati fatashqa ya sai ce kar ka bari kar ku bari ya fitar da ku ku biyun in kuka fita kai adamu zaka wahala shi yasa tunda adamu ya karbi wahala sai gadar mana muwa duk wani namiji dan wahala ne dan wahala ba fasarar yan bariki ba ba eh duk wani namiji wahala ne kawai a jikinsa wahala ne a jikinsa amma mace fa yar hutu ce ita yar hutu ce ita in ka ga mace ta fita neman kuɗi to ta fita daga tsarin musulunci ko dai wadda ke kokarin dau wadda nauyinta yake kansa bai bi tsarin musuluncin wajen daukan nauyinta ba ko da ma ba musulma ba ce amma ƙarshen gata da Allah ya yi wa mace shine da ya kawo addinin musulunci kafin zuwan musuluncin kan bayan kasu ake yi ba to dama dai ka san ko musulunci bai zo ba tafiya in ta tafiya dole a daina yanka mata dole a daina binne su don suwa za su haihu amma dole a daina kashe su amma kuma za su rayu cikin kaskanci da wulakanci za su rayu cikin kaskanci da wulakanci ka duba yadda mutanen jahiliya suke Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazib za ka yi madayin su albishir aka ce albishirin ka matar ka ta haihu me ta haifa mace Allah ya ce sai fuskansa ta muntiki ya cika da bakin ciki ya tawara min alqawm yana guduwa yana uya yana baya baya baya so ya shigo cikin mutane min su imamu shirabi saboda an masa mummunan albishir da an ganshi za a dinga nuna shi kun ganshi can matarsa ta haifi mace yana guduwa Allah ya ce zai zauna yana shawari a yumsikuhu ala huni am yadusuhu fi turab ya rike yar a bisa kaskanci da wulakanci ko kuma ya turbure da cikin ƙasa amma musulunci da zo sai ce wa idal mawudatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wanda aka kashe ta nan za a tambaye ta a ce laifin me kika aka kashe ki eh ai kamar danka ne ya shiga gida yana kuka waye buge ka sai sai ya ce wani ne sai ka dauko shi sai ka zo da shi gaban wani ka ce me ya maka me ka masa ya buge ka tambayan ma dan kake tambayan ma wanda ya bugan kake tambaya amma baka kalli wanda ya dukan ka ce me dana ya maka ka buge shi ba sai ka ce me ya maka ka me me ka masa ya buge ka to shine sai a tambayi yar a ce laifin me kika yi aka kashe ki kwairi din akan wanda ya kisan ne ba akan ta ba saboda ita san ita ta san bata yi wani laifi ba ta yi komai ba ita ta san bata yi komai ba to wai matsalan da 'yan zamani suke ɗauka wai tsakaninsu da musulunci wai laifin da musulunci ya yi wa mace shine da ya ce ta zauna a gida shine laifin da musulunci ya mata sannan kuma wai an tauye haƙƙinta wajen rabon gado an ce a ba ma mace ɗaya haƙƙin a ba ma namiji ɗaya haƙƙin kasan mata guda biyu da zakari misal hazil unsaye to amma ka ɗauki tsarin allah ka gani ita mace ko da ba matar aure ba ce ita a gida to kudinta nata ne naka naku ne haka tsarin da yake saboda ka inda za a ba wa mace galon 500,000 a ba ma namiji galon biliyan daya to ta 500,000 ɗinta za ta sa 500,000 ɗinta ne a lalita kudin awarwaranta yana kan biliyan ɗayan wantan nan kudin sarkanta yana kan biliyan ɗayansa kudin jambakinta da hodanta yana kan biliyan ɗayansa kudin katinta da datanta yana kan biliyan ɗayan shi kudin abincinta yana kan miliyan ɗayan shi kudin hayan inda za ta zauna yana kan wannan miliyan ɗayan na shi saboda ka ita nata dubu ɗari biyar ɗin yana ajiye responsibilities ɗinta duka kuma yana kan miliyan ɗayan wannan wan nata ko kanin nan nata to don allah in ma cewa allah ya yi namiji ya kwashe duka dukiyan gaba ɗaya kaf ba gata yi wa mace ba ai gata ce aka yi wa mace gata ce to amma ba kuma fa su da suke ce musulunci ba ya cutar da mace su ne asalin wanda suka mai da mace kayan banza a wajen su turawa mai amfanin mace talle advert shine duk wanda ya kamfanin sabulu sai ya nemo wata kyakkyawar mace ya sa ta tube tsirara ta dauki hotonta ya ce wai wannan sabulun nasa ne ya sa ta dawo fara man shafawa hoton mace man kaza hoton mace shekara biyar ana sa hotonta ana ciccanza sabbin hotunanta idan ta tsufa sai a yi fakin ɗin ta gefe sai a ɗauko wata sabuwa kuma sai a sake ɗaura ta haka haka haka haka saboda haka shi sai ya shekara ashirin yana cin tenuwansa ita kuma duk bayan shekara biyar yana canza sababbin mata yana canza sabbin mata har abin da bayi da alaka ta kaddara sabulun wanka yana da alaka da kyan jiki to kwalin waya da za a sa mace tsirara ta yi tallan kwalin waya shi kwalin waya mai alakansa da mace shi ne alaƙarsa da ita to ƙarfin network na da alaƙa da mace ne ka gani idan ka sa kuɗi a waya ɗin kuɗin ka yi kusa ƙarewa maimakon ka ji nan ka ji muryan gardi namiji ya ce maka you have one minute remaining sai ka ji wani sautin mace an sako shi sautin mace saboda haka a wajen su ita mace ba kayan tallace amma su kayan ita mace kayan tallaci in ba mu manta ba kwanaki har bincike suka sake cewa an tara farfesoshin duniya wai su je su zauna su tattauna kowa ya kawo a yi munakasha tsakaninsu wai shin kan ma mace mutum ce ko ba mutum bace wai su tattauna mace mutum ce ko ba mutum bace da suka gama tattauna suka yi tufaƙin mace mutum ce amma an halicci ta ne don ta yi ma namiji wahala mu kuma kaga sabanin haka ne sai aka juya haka ashe duk mace da ta fahimci musulunci wallahi ba za ta ce musulunci ya zalunce ta ba ba za ta ce musulunci ya tauye mata wani haƙƙi ba ba za ta faɗi ba yanzu in ka tashi daga arewa daga can cikin arewa ka ta wani benue ko ka gangara ka yi su ibadan kai ta can bangaren kai duk inda za ka yi don allah aka ce ka koma gida matarka ta taso ta zo ta yi wani struggle ya za ta iya wani aiki ta ina ai ba za ta yi wani aikin ba shi yasa namiji da yake dama Allah ya daura maka hakkin za ka yi shekara arba'in kana ce gida ba ka taɓa yin gori ba amma mace dama saboda ba hakkin ta ba ne in ba wacce ka yi dace ba to in ta yi cefa nan kwana uku to zaman gidansu ya gagare ka saboda tun asali dama ba hakkin ta ba ne ta yi wani aiki saboda haka yan uwa musulmai wallahi addinin musulunci ni'ima ce mai girma kuma musamman in ya zama da ni'imar musuluncin da kake kuma ka dace da ni'imar musulunci da sunna kana yin musulunci irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wanda zai wahalar da kai ya kawo maka wata sabon shari'an da manzan Allah bai san da ita ba to ni'ima ce wannan mai girma duk wanda ya zo yi magana ya kace kai tsaya ina magana take a Qur'ani da hadisi babu ne da wani kayanka kalas a huta amma ba haka ba sai wani ya kirkiro wasu falaloli na ƙarya wanda ba ci suke ba sai manna maka kai kuma ka zage kai ta yin aiki sai an je lahira ka fada cikin alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kana duniya kai ka dauka aikin alheri kake alhali ko aikin banza kake alhali aikin banza kake ka samu ingantattun falaloli manzala ya faɗa maka in ka zo shiga kasuwa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir annabi ya ce za a baka lada dubu sau dubu za a yafe maka zunubi dubu sau dubu za a ƙara maka daraja dubu sau dubu kaga dubu sau dubu nawa kenan biliyan lada biliyan zunubi miliyan za a yafe maka za a ƙara maka daraja kaga wannan authentic ne ya zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kuma kada da su da wani abu kuma to nan ne kuma sai a kawo maka wani salati sai a ce maka shi kuma wanda ya fi Qur'ani su dubu shida kaga wannan kuma nan ne kuma za ka yi ta wahalan banza kenan aikin gawan shanu kenan saboda ba hujja ba dalili so in ka fahimci musuluncin kuma musuluncin irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce ahabbu dini ila Allah alhanifiyatu samha alhanifiyatu samha mafi soyuwar addini a wajen Allah shine addinin Annabi Ibrahim nan yace as-samha addini mai sauki malam aka ce kai sallah a tsaye aka ce in ba za ka iya ba ka yi shi a zaune a zaunen ya gagara a tsaye ka tsaya kyam in ba za ka iya ba ka jingina in a jinginan ma ba zai yi ba ka zauna in a zaunan ba zai yi ba ka zauna ka jingina in ba zai yi ba ka yi a kwance a kwancen ma ba zai yi ba ka yi da zuciya ka yi da tunani ka fita daga hankalinka ba kama san ana sallah ba aka ce an yafe maka to me ya kai musulunci me ya kai musulunci yau fa in wanda yake ba musulmi ba in ya shekara hamsin yana kiristanci yau yana cewa ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah duka waɗancan littattafansa na zunuban da shirkokin da ke duka an goge su kaf yanzu da a sake masa sabon rekod sabon rekod da a sake mishi al-islam ya jubu ma kana qablahu ya shafe in kana musulmi kai zunubi idan ka tuba sai a goge zunubin maimakon a bar inda ka yi inda aka rubuta zunubin da na'am inda aka yi zu inda aka goge zunubi aka rubuta zunubin da maimakon a maimakon a bar shi blank to sai a ce da ashar kai yanzu ka tuba an goge to wajen ashar din nan a sa maka tasbihi a wajen illa man taba amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to jama'a menene ya kai ni'imar musulunci daɗi me kai ni'imar musulunci daɗi to dan haka ina mai jan hankalinmu duk inda muke wala mu rike musulunci sai na umar yana cewa kunna kauman adilla ya ce mu da mutane ne kaskantattu wulakantattu fa a azzan Allah bil islam Allah ya girmama mu sanadiyar musulunci ya ce fa mahammabta ghairil izzata bi ghairil islami adallan Allah in dai muka ce za mu nemi ɗaukaka da wani abu sun kuyan musulunci to Allah zai kaskantar da mu in dai ba za mu rike musulunci ba to wallahi ba za mu ɗaukaka ba amma in muka rike musulunci wallahi za mu ɗaukaka shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa yawan duk mun kai musulmai tiriliyan kaza ko biliyan kaza ba shi zai amfani mu ba dukanmu da musuluncin shi zai amfani mu annabi ya ce masahabbai yushi an tada'a alaikumul umamu kama tada'a al'akalatu fi qas'atiha sauran kiris an kusa al'ummomin duniya duka su yi ca akan ku musulmai kamar yadda maciya suke yin ca akan kwanan abinci yanzu aka samu magina katti sun muni suna gini ba su ci abinci ba sai aka kawo musu abinci filet ne karami aka sa tsakiyar su ya abincin zai kasance karshen ta ba wanda zai ci komai a ciki dinga rumarwa so mai za a yi zubar da shi duka za a yi wani maganin wannan kawai ta ka bakin fulafin shi kenan ya ji kama kowa aiki sabai suka ce a wani killatin na hannu yau ma idin ya rasulallah suka ce ya manzan allah lokacin kan da al'ummomi za su yi mana wannan cin kashin bamu da yawa ne manzo allah ya ce la bal antum kathir kuna da yawa walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayf sai dai yawan ku yawan kun ban teku ne bai da amfani ta gayyar tsintsiya ne taron yuyuyu ne taron tsintsiya ne ba shara ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yanzu annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum Allah zai cire kwarjininku daga zukatan waɗanda suke abokan gaban ku wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahana Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku sahabbai suka ce wamal wahan ya rasulullah ya manzo Allah wani irin launi sai manzo Allah ya ce hubbud dunya wa karahiyatul maut son duniya da kuma kin mutuwa shine raunin da zai hana ku tsaya a addinin ku son duniya da kin mutuwa akwai shi a cikin ko babu eh kowa an ga shi yanzu abin da kowa yake nema duniya yana kuma gudun mutuwa ba wanda yake son ana tadi a sako masa lissafin mutuwa da ana zaune ka ce ko Allahu akbar wata ranar ma bai tuba mun ce kai kaji matsalar ka kenan ana fara ta ishe ka lalata wa mutane ta ne saboda ka shiya wajen san ka sako labarin mutuwa to ka fa ka ba ta hira hira ya lalace a sako labarin mutuwa to wannan mutuwan kuma gafarta malam ko a maka hiranta ko kar a maka hiranta wallahi kana hanya kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum shi yasa mala'ikan mutuwa ma yana durowa akan ka sai ce waje a sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid abinda kake gudun nan yau gashi yazo in ka je tsallaka titi ka duba gabar da yamma kudu da arewa me kake tsoro mutuwa in kana gudu a mashin a ce maka ka bi a hankali me yake ji maka tsoro mutuwa idan ka dauko hanya daga benue za ka tafi obajana za ka tafi inugu za ka ce madire mai tafi a hankali da allah mai kake tsoro mutuwa duk abin da za ka yi kana gudun mutuwa to mala'ikan mutuwa na zuwa zai ce maka duk ka gama gudun ka gaba ɗaya kaf sai ga shi kun hannu don ita mutuwa ba bin ka take yi a baya ba a'a confronting ɗin ka take ta gaba eh shine fa innahu mulaqikum kenan kana gudun ta amma kuma za ku haɗu kai ka dauka a ba take min ka daga kana gudu ita kuma tana tinkaro ka ta gaba saboda haka duk in ka ga dama kai gabar to wani sababin mutuwan na tawwa ta gabar in ka ga dama kai yamma wani sababin mutuwan na nan ta yamma yana tawwa in ka ga dama kai kudu ko arewa a yanzu idan mota ta tawo daga gabar wannan ta tawo daga arewa sai suka yi kitubus sai suka mutu shi wannan da ya tawo ta gabar saboda mutuwansa ta ina ta zo ta yamma shi wannan da ya taho daga yamma mutuwan ta ina ta zo masa ta gabar kaga daidai lokacin da kai kake ta gudun mutuwa kana ta gudun ta ashe kana tunkaran inda take in ka gana ma ka shige cikin ƙasa nan kan dama ka rage ma jama'a aiki ne mala'ikan mutuwan da ya zari ba sai an tsaya maka sallah ba kawai dama ba amma san kana ciki ba eh in ka gana ma ka haura sama ka tsaya kaga inda dan adam ne sai mu ce ka rage mai hanya eh da ya san ko ko dauka zai yi juya ba ba ta lokaci saboda haka abu na ƙarshe da zan cike mana da wani hadisi wanda zai nuna mana muhimmancin musulunci ko da kuwa kana cikin talauci eh akwai wanda shi zai rayu a musulmi yana da ni'imar musulunci amma a talaka zai rayu duk manzo Allah ya faɗa ya ce Allah ya ce inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr akwai cikin bayina wanda ba abin da zai gyara shi ya zama mutumin kirki sai talauci iya kondishin ne zama mutumin kirki shine rayu a talaka ya ce lau a gare tuhu da afsada ko zalika in na ba shi kuɗi zai lalace ana ce hayya ala sala za gan shi a samu gaba a masallaci bai da kuɗi ne yawwa walau basata Allahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard ran da yayi kuɗi ran da yayi kuɗi wallahi ba zai zo masallaci ba to shi kuma Allah yana so ya gan shi a aljanna to me zai mishi sai ya hada shi da imani da bakin talauci ya ce kaga wancan to na hada ka da shi duk inda ya sa kafansa kafin ya sauke ɗaya kai kafa da sauke naka eh ya guri ba kai nake nuna ba misali nake eh talauci kowa baya son shi ko duk muna roƙon Allah ya raba mu da talauci eh talauci ba wanda yake son shi to hadisin da yake son kawo mana ƙarshe shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa yuta bi an'umi ahli dunya min ahli nari yawm al-qiyamah ranar alkiyama Allah zai sa a kawo wanda yafi kowa jin dadi a duniya tunda aka yi duniya ba taba mai kudi da ya mori duniya irin sa ba yanzu ko cewa aka yi wanda yafi kowa kudi a Benue State din nan ai abun an nuna shi ne balle Najeriya balle tarihin duniya rana ba ta taba haska wanda ya mori duniya irin sa ba amma matsalar sa kafiri ne dan wuta manzo Allah ya ce fa yusbahu fi nari sabaqa sai a dan masa hu a wutan nan ba dan masa tsoman lifton a wuta sai a ciro shi sai a ce da shi ya bani adam ya kai dan adam hal ra'aita khairan qat tun da kake ka taba ganin wani abu na alheri hal marra bika na'imun qat tun da kake ka taba ganin wata ni'ima ne wata ni'ima ta taba gittawa ta gaban ka fa yaqulu la wallahi ya rab sai ce Allah wallahi a'a ma marra bi na'imun qat wala ra'aitu khairan qat tun da nake ba mu taba kicibus da wata ni'ima ba ban taba ganin wani alheri ba wannan kaga ya ji daɗin duniya ma bai da ni'imar musulunci to sai ce kuma wa yuta bi ashaddin nasi busan min ahli dunya min ahli aljannati yawm alqiyama za kuma a kawo wanda ya fi kowa talauci a duniya amma shi dan aljanna ne yanzu ko a garin makodin da aka ce a nuna wanda ya fi kowa talauci ai abun a tausaya mai don sai kana ganin kai gabu kowa talauci sai ka ga wani wanda ka yi a duniya da lahira kana roƙon Allah ya tsare kai da ka isa matakin da yake ya ce fa yusbahu fil jannati sabaqa sai a dan tsoma shi a cikin aljanna wurin sai a fito da shi sai a ce da shi ya bada adam ya kai dan adam hal ra'aita shiddatan qattu hal man rabbika hubusun qattu tunda kake ka taba ganin tsanani ka taba ganin talauci fa yaqulu la wallahi ya rabb sai ce Allah ina la ra'aitu shiddatan qat wa ma marra bi busun qat tunda nake talauci wallahi ban san ta ba tsananin rayuwa wallahi ban san shi ba to kaga ita aljanna kuma in aka shiga to kan dina fi abada ne wuta ne in wani in akwai wanda in sun shiga za su danga su su yi remedial saboda court of mark su bai kai makin su bai kai court of mark da ake bukata ba saboda haka sai su je school of the middle stories su dan kara dan kara caje kwakwalwa in makin su ya kai to sai a shigo da su aljanna kafin nan daidai lokacin mu kuma mun yi nisa a kogin madana da giya eh mun yi nisa eh kafin lokacin tafiya ta yi nisa eh ban san da ban san me kayan dadi da ake buga misali da shi anan ba eh abin ne abu ne ake ce mishi ko madidi ko eh wucin an yi nisa eh kayan daɗi ya gama tabbata a cikin aljanna shi kuma aljanna an shiga ba fita ko by mistake aka sa sunan ka cikin aljanna in zai yi ka shiga aljanna by mistake din to wanda ka shiga wallahi ka shiga kenan ba ranar fita saboda ka ga ni'imar musulunci ni'ima ce mai girma Allah ya tabbatar da mu akan ni'imar musulunci Allah madaukakin sarki sa mu gama da duniya lafiya wannan gari na Makodi da wannan jiha ta Benue baki dai muna roƙon Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai a cikin ta Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ya mana albarka ya albarkaci rayuwar mu ya mu gama da duniya lafiya yadda muka zo muka tare da ku a nan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu da ni da ku a gidan aljanna ina gaba kuna bi na a baya eh haka za mu shiga aljanna insha Allah ina gaba kuna bina a baya daga ni sai liman sai kuma ku kuma ku biyo baya eh Allah ya sa mu gaba da duniya lafiya Allah ya mana albarka wan mahaifinmu da ya rasu wanda muka zo ta'aziyya muna roƙon yan wasu kada sanya cikin addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya saka makuncin sa Allah ya sa aljanna ta zama kuma gare shi Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi shi ɗayan baban nawa wanda yake kan shi ma ga mahaifina uwa ɗaya uba ɗaya wanda shi ne mai uwa ya maɗauki a matsayin shi na wanda ba bako yake ba a nan akan mu zo mu gabatar da wannan karatu shi ma muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da gidan aljanna Allah ya tara mu cikin gidan aljanna amma duk da dai baba ne amma an je shiga aljanna zai biyo ni a baya ne insha Allah ta'ala eh shi ma ne zai biyo ni a baya ne insha Allah ta'ala daga manzo Allah sai su abubakar wannan kan na sallama su sahabbai na sallama amma daga su kan insha Allah ta'ala sai Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
masha Allah mun saurari karatu a wurin ɗana malam abdulmannan mahmud shira a daidai lokacin da yake gabatar da karatu da yake na ce ɗana mahaifinsa muna uwa ɗaya uwa ɗaya na yi ta kiran mahaifin nasa shi ma a daidai wannan lokacin yana gabatar da karatu ne a wani masallacin wanda ba zai samu ya ɗauki a wannan wayan mai magana da shi ba kamar yadda na faɗa wannan masallaci ni ba bako ne a gudina ba daga 1993 tun kafin ma ba a haife shi ba mun yi shekara hudu 92 93 94 95 kafin in bar garin nan sake komawa kowane mai timetable sa kowane sati a kowane zai gabatar da lecture kafin zuwan liman bayan an yi kiran sallan juma'a na farko kafin liman ya hau membari a samu wanda zai gabatar da wani lecture hakan nan ga mutane a lokacin mu hudu ne za ka gabatar da lecture a kowane sati so daya a wannan lokacin sannan kuma muka sake sakawa a kowane sati kuma a kowane wata za ka gabatar so daya sannan a kowane sati za ka gabatar da karatu so daya kafin mu koma to a wannan kamar yadda muka faɗa karatun za ku ji shi kamar hatsin bara don saboda dama ba a zauna an shirya masa ba amma na san cewa zai iya gabatarwa shi sana ce ya gabatar insha Allah muna kokari za mu gamu da gobe dai za mu koma amma na so da kafin mu koma din in gamu da mai ba mu gwamna shawara ko mai tallafa mu gwamna ne akan harkan addini wancan zuwan da na yi wata biyu da ya wuce na so mu gamu da shi don za mu tattauna a kowayensu karatu da wayansu abubuwa da muke so za mu yi wanda kuma mun ji labarin insha Allah shi mai girma gwamna zai ɗauki ɗawainiyan a yi in Allah ya so ya yadda muna ganin za mu zo za mu yi lecture guda biyu ma maza sannan kuma za a yi lecture ɗaya wa mata insha Allah ta iya yiwuwa lecture ya zama ko cikin turanci ko cikin hausa akwai littafi da za mu gabatar da lecture ita hudu ba ce na limamin masallacin harami a sheik abdulrahman sudais na da wanda ya yi cewa a gentle call to the other half ya yi hudu ne wa mata ya gargaɗe su matukan gaske kamar yadda malam ya taɓo magana akan mata ɗin suna ganin kamar musulunci ya ha'ince su da sauransu da sauransu ya yi maganganu da dama ya wasu azance misali idan ka duba duk ni'imomin da ke cikin gidan aljanna babu ni'iman da aka ce sunansa ni'iman namiji amma ba a kammala kammala ni'imomi a gidan aljanna ba sanda aka ce a cikin al- ni'imomin gidan aljanna akwai mace a cikin matan ma har sai aka ce idan ka dube ta idanunta ka misalin lu'ul'ul maknun saboda haka mace ni'ima ce sannan bayan haka in ka ɗauko alkur'ani tun daga bakar hannasi babu sura guda ɗaya da aka kira ta suratul rijal suran maza babu shi amma saboda a nuna wa mace gata ce a addini ya bata kulawa mai kyau sanda aka ce akwai suratul nisa sura na mata saboda a gane cewa mace wani abu ne kamar yadda ya faɗa ta mace binne ta ake yi mace ma gadon ta ake yi Allah ya saukar da aya ya ce daga yau ya ku mutane kada ku dinga gadon mata kamar da kuke gadon haja aka zo kamar wurin ba da wannan gado sai a ce ya to abin ɗan kaɗan ne sai Allah ya ce "Mm-mm, daga yau abu iyaye in sun mutu da yan uwa makusanta mata da maza kamar yadda za a ɗan yafuta wani abu a ba maza mata ma a yafuta a basu maza za su ce ai abin kaɗan ne sai Allah ya ce min ma kallabin komin kashin su a basu au kasur ko in yayi yawa sai aka ce to in an zo in za a yi abin ya za a yi sai Allah ya ce to lin zakar bisul hazl unsayin aka je ba a bar mata sagaka aka aka an ba su kulawa to daga nan kuma akwai lecture da zamu zo a gabatar a masallaci shine kyawawan halaye kyawawan halaye da dama abin da ke damun mu shine halaye a tsakaninmu wajen kyawawan ɗabi'unmu mun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an ce shi din wa innaka ala khuluqin azim in kana son ka dubi kyakkyawan mu'amala kyakkyawan hali kawai ka kalli halaye ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to saboda haka za mu dawo za a yi lacca akan yaya kyawawan halaye yake yaya kyawawan halaye liman zai gabatar bisa mamu ladan zai gabatar mu ma mamu za mu gabatar tsakaninmu da liman liman zai fito ya mana sallah amma daga yayi minti ɗaya latti mamu za su fara da Allah wani ya shiga ya sallah wani kaza da kaza ba a ba shi kuzuri ba to duk dai irin wannan sannan bayan nan lecture ɗaya wa mata lecture ɗaya wa maza in mun sake samun hali za a zo a sake yin wata lecture in Allah ya so ya yadda kuma haɗin kai da aka bayar na kwamitin masallaci daga zuwan mu kawai muka yi sallan juma'a muka ce za mu yi lecture aka ce an yadda a zo a yi to muna gode muku godewa mai kyau kuma da kuka ɗauke mu a matsayin yan uwa a matsayin ahlus sunna a wannan guri domin ni a rayuwata sunna ta mun komai na fara zuwa masallacin ahalus sunna tun shekara ta bakwai 1979 wanda har ila yau ban ga kuma inda zan iya zuwa in yi sallah in kai ɗana ba sai dai masallacin izalatul bid'a wai kamata sunna domin sunna ta yi abin da tun da aka kafa musulunci ya shigo najeriya ba a yi abin da izalatul bid'a ta yi ba babu abin da za mu ce mai izalatul bid'a da wanda suka kafa ta kurakuransu muna roƙon allah ka yafe musu wa'anda kuma suke rike da ita a yanzu muna roƙon ubangiji ka dawwamar da su ya liman da kai da kwamiti da sauransu da kuke ta yin abubuwa ku yi haƙuri abin na da ƙarfi zafi da yawa sai kun yi haƙuri sai kun yi haƙuri sai kun daure amma muna roƙon ubangiji ya ba ku lada lada mai yawa a ƙarshe muna roƙon allah wannan zama da muka yi ya allah ka sa ya ka haɗa fuskokinmu a gidan aljanna wata rana ya zama da cewa za mu zauna hakan nan muna kallon juna muna murmushi da sauransu amma ni ina cikin gidana ina kwance ga koramai ina cin nama ina shan madara ina shan zuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu watakila liman zai ce dan wani abu ko da minti biyu kafin na a kira sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ai hakuri a ba mu liman dama
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a alal hakika ban so na ce komi ba amma tun da shi malam ya ce zo ce wani abu kamin a kira sallah so zan yi wa amfani da wannan dama ne na yi godiya ta musamman ga waɗannan baƙi namu baƙin alkhairi da fatan allah ta'ala ya saka musu da alkhairai allah ya saka musu da gidan aljanna sannan allah ya kuma da su gida lafiya kamar yadda mai karatu na farko ya yi bayani mai gamsarwa muna fatan Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairai masu tarin yawa abinda Allah ke ba masu irin wannan aiki na alkhairi Allah ya bashi kuma ya kuma da su gida lafiya kuma haɗa ma gidan aljanna ta firdaus fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah